وتقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتلاء العظيم يا همة الشهيد وإننا بهذا المعبر وتأتي بنظرة تأتي بالظهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وقدر مقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب انه النور ربنا اكشف عنا العذاب انه النور وهذا ذكر بالعزه عما يكون الظلام على المرسلين الحمد لله بلا مشكله ولله ملك السماوات mallakar sarmai wa ƙarfi da ƙasai lillahi ya tabbata ga Allah ba ta tare da komi da kowa ba wajen ba ta kowa sa'atu ranar da alƙiyama za ta tsayuwa ya hasar da mawata nuna kafirai za su yi nadama ya saru ya saru mawata nuna kafirai za su yi nadama za su yi da sun sani ko kuma hasarar kafirai za ta bayyana wa irin wannan rana a yohan musulanun taɗewar za ta bayyana da an yasiru ilan nari za a gangara su zuwa wata wa faɗa nuna imal jannati kuma sun taɗe na ni'imomin aljanna ba za su same ta ba wata ya kulla ummatin a wannan rana za a kowace al'umma al'ummomin annabawa da gabata kullu ahal dinin ko waɗanne ma'abuta addini ja siyatan alarrukan suna rukushe da gwiwoyi awon mujtami akan ko kuma za a tattara guri guda كل أمة سوتها أمة أعضاء كتاب إلى كتابها أي كتاب أعمالها كتاب أي كنزك أي كتاب وندا كراما كاتبين ذكر موسى ويقام ذات اليوم يوم رانا القيامة الدولة زائر muku sakamakon ma kuntum ta'maluna abinda kuka zo kuna aikata wa zaman duniya
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنصف ما كنتم تعملون وإن قال أشي هذا كتابنا قال التابن الحفظة كرام الكاتبين سوى كرا كتاب الأعمال babban littafin da bai barin layi gadi da sagirata wala kabirata abu komi girma na komi karanci na yin wannan littafin ya mutu yantibu alaikum bil haqq yana muku bayani na gaskiya zai ce inna kunna nastanzu dama mun san muna rubuce ai mun tabbata muna tabbatar muna tabbata muna kiyaye da ma kuntum ta'maluna abin da kuma kuna aikata wa zaman duniya فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا وأن سكى إيماني سوى ذلك هذا فأما الذين آمنوا وأن سكى إيماني فأما الذين آمنوا وأن سكى إيماني وأمنوا الصالحات سكى أيكة أيكة نقري فيرهنهم ربهم وبنجد زي شكد سوء في رحمته تكن جنقيني أي جنته زي شكد سوء الجنة ذلك ويقال أتشم ذلك وأنم sakamako da kuma abin shi kuma da kwanu shi ne babban abu almudini wanda ke mabayyani
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين أما الذين كفروا ويرسلوا كافر كما الله سبحانه وتعالى ويقال لهم ذات يموت أفلم تكن آياتي تتلى عليكم shin ba za ana karanta muku ayoyi na ba Qur'ani Qur'ani har kuka waye gari cikin nadama kuka aikata aiki na asha tutle alaikum ayatin ba kan ta muku ayoyin Allah ba fasta ka farko kuka girman kai an iman da ku gaggata ba kuntum qawmun mujrimina har kuka koma kuka zama kafirai
وإذا
qila wa idza qila lakum kuma lokacin kuna raye duniya ba mai ce muku don ni ba mai ba ba mai hana ku amma idan manzannin suna cewa ayyuhal kufaru ya ku kafire inna wa'adallahi alqawlin Allah bil batil na an ya amtu za a tashi hakkun gaskiya ne wa sa'at tashi kiyama la rayba fiha ba ku kan cikin ruwanta kuntu tarku mai da rabbi ku ce ma na dari masa'a ba mu san da kemi da sa'a ba ai ko yanzu daga yanzu nan zuwa wani lokaci sa'a ne daga yanzu abin da ya bayar sa'a ce wata sa'a ake nufi inda zunnu ba abin da muka sai da to zannan da to wa ma na hadu mustaqili na ba mu zama kantar cewa da zuwa a kiyama ba
wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu حاق بهم ما كانوا به يستهزئون وما لهم في الله إلا القيامة سيئات ما عملوا ممونا أجل بك أكتا في الدنيا تنظر الدنيا بدا لهم جزاؤها sakamakon ta ya bayyana gare su wa haka da yamma ka rubi ya sabu una abinda suka irgili wani ɗan ai magana ta shi alƙiyamar ce tutu da ama ina ku dawo da iyayenmu in kuna so mu gargata da su kalmar kuke annaba kenan to Allah ya ce a haka bihin ma ka rufe sabu'una abinda suka irgilin garshi yau shi ne ya tabbata gare su
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل زعما إذا أرضى قالت اليوم يوم رانا القيامة ننسيكم أي نترككم زار بطل في النار كموتا كما نسيتم لقاء يومكم هذا kamar yadda kuka bar al'amalar liƙa'i kuka bar aikin da aka gamo da alƙiyama ba kai ba to ruwa yau za mu mance da ku cikin wuta wa ma wai kuma naro mako muku ita ce wuta wa ma kun min nasirina wani mai taimako ko ko mani'i na masu hanawa min ha daga shiga wutar bani'i na malakun ba ku da masu kanye ku gare ta
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستحسرون ذلكم wannan mummunan sakamako wanda ya gamu da ku bi annakum ai da sabbi annakum dalilin ku ittihakum kun mai da ayatin lahi ayoyin Allah alqur'ani qur'ani huzuan ai mahdu'an biha abin rigidi da ita wa gabar kumar hayatu duniya ruduwar kun kwanta lahiya kun tashi lahiya ba ku ji wacce ga dalili ba ko ga jin na abu kaza shi ke kuka ɗauka ya da rayuwar dabbobi da ke kuka ɗauki ita ma ta ku rayuwa da za ta kasanta hatta kulkin har kuka ce labata an da magana tashi alƙiyama wala hisab ba magana hisabi inda akwai shi waɗanda ma sun ka tafi daɗi sun ka ja da ba daɗi sun ka ja ba da sun dawo fal yawma yau kam la yuwara juna ba za a yi tsufu min hamilan alminan nan daga wuta ba wala hum yusta'tabuna kun ba za a nemi su nemi yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ba duka wanda tuba wa ɗaki ko kuma da yaya ga Allah da annaha don tuba da biyayya la tamfaru ba za ta yi amfani ba wajen ranar kiyama
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين lillahi hamdu alwaqtu bil yamin sifantuwa da kyakkyawar sifa lillahi ya tafi daga Allah ala wa fa'i wadihi da ta shiga alƙawarin da ya tilmu karzibina ga masu ƙaryata annabawa rabbin samawa shine ubangijin sammai wa ƙarshe da ƙasai rabbil alamin ubangijin koyi da kowa halikin ma mu kira mai tarika abin da muka ambata wal alam abin da kira alam ma tu wallahi duk abin da ba Allah ba yana cikin alam wanda an tara aka ce alamina litilaj anwa'i saboda bambantuwan nau'i nau'i na alam
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز wani الحكيم mutum ya girmame girmame ma'ana sifantuwa ta girma lillahi ta tafi daga alahu ta tafi daga Allah sun sama wasu ta sammai cewar alko ƙasai aika ina san fiye ma duk abin da ya zama na girma tsakanin sama da Allah sama da ƙasa lahu na Allah ne wa huwa al-azizu Allah shi ne buwayayyen da in ya hukunci ba mai cewa zanni alhakim mai hikima wanda bayan aikin da ba daidai ba
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم surat laƙabi wannan sura ke nan mai magana tudu mai rai makiyatun an saukar da ita makka a illa kula rayatun in kana min in in kana in kana min indillahi al'ayata a wannan sura an saukar da ita a garin makka sai dai aya da kace kula rayatun in kana min indillahi har zuwa karshen aya wa illa fasbir kama sabar ulul azmi ita ba sai aya da kace fasbir kama sabar ulul azmi a takaice dai ita wannan aya a wannan sura tana aya 35 ko 34 sai waɗannan ayoyi guda biyu kacal bismillahir rahmanir rahim ha mim allahu alam Allah shi ne masani bi muradi da abin da na bihi da wannan baƙaƙe guda biyu ha da mim tanzilul kitabi saukar da alqur'ani min Allah daga Allah ne alazizi buwayen sarki alhakim mai hikima wanda ba aikata abin da ba daidai ba
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ما خلقنا السماوات ألا شيء بمهلك سميبا والأرض كالسيء وما بينهما أبنى كتكان سما لكسا إلا بالحق سيد كنشنتا وكما إلا بالحق سيد كسيا أول سورة farko wannan sura murshadun li awwal suratul jasiya farko wannan sura yayi daidai da farko wacce sura ta gabata suratul jasiya inna allah shi allah tabaraka wa ta'ala abarna yana ba mu labarin ki sura ta a cikin wannan surori guda biyu annahu halaka samawati wal ardh ya halitta samai wal ardh kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa wa ma halakahuma Allah bai halitta su illa bil haqqi sai da cancanta don inda bai cancanci su ba da bai su ba ko kuma mata liman ta zilla biha don mu ɗan adam mu kama hujja bihi ma da sama da kafa ala rahmatullahi ta'ala da fasar iko Allah tabaraka wa ta'ala da sanin kaɗaita ta Allah da kuma mudda wadda an ka ambata ila fana'i ma zuwa ƙare wasu yanda an ka tali ɗan adam aka yi mai farko kuma za a yi mai ƙarshe haka na ita ma sama da ƙasa an mata farko kuma za a yi mata ƙarshe halakahuma Allah ya halitta sama da ƙasa a li'ajilin zuwa wata mudda ainihin yafin yahuma zai ƙara da su don Allah ce kullu shay'in halikun komi zai halaka to sama da ƙasa cikin shay'in da Allah ta halitta wa zalika wannan yawon kiyamar shi ne ranar kiyama mutazilawa azzalatu mutazilawa wata firka ce waɗanda suke azzalatu masu janye ma al'umman musulmi abbalatu wata firka ce batatta suna cewa inna Allah Allah tabaraka wa ta'ala da ya ambaci abin da halitta na sammai da kafai da abin da ke tsakanin sama da kafa ya ce da halicce su da sai da gaskiya kenan abin da abbalin ba gaskiya ba ma halaka Allah Allah ba shi halicce shi ba duk abin da ke tsakanin sama da kafa na ƙarya ba Allah ya ce wani abin ba sosai suka bata don abin da bata kenan akwai wani wanda ba Allah ba wanda ka iya yin wani abu don haka wannan kalma danganta wani aiki ga wani Allah bacewa ce to su kuma sai suka ce su kenan to idan wannan abu ya zama haka to ita shiriya da bata idan shiriya Allah ya halice ta to in Allah shi ya halicci bata to wanda ya bace zanni za a nemi mummunan sakamako tun da kayan Allah ne gaba ɗaya ta ce shi kuma Allah ya ce la yaf'alu amma yaf'alu ba a tambaya Allah ce don me Allah ya kaza wannan yus'alu na bayi su aka da Allah hakin a tambaye su a ce don me sun kai kaza don ana da iko akan su kuma mai ikon ya bar iko ne ko da ya halicci abu ya danganta ma kuma ya gama ka da sakamako na wannan abin amma ba zai gangaro wurin ka ba sai da karkashin niyyarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci na cewa innamal a'malu binniyati ayyuka duk da gudana na Allah ne amma sakamakon su zai zuwa da ba sai karkashin niyya duk abin da gani Allah ya ce wallahu halakakum wa ma ta'maluna da ku da ayyukan da gudana Allah ne kai kai Allah ya yi ka aikin da haka kuma Allah ne kai to a nan menene sakamakonka a ciki wanda za a gaba ka da mummunan sakamako in an ce an gaba ka da gidan falla an kai gidan falla an baka baiwa baiwa ce daga Allah kuma jin daɗi ne Allah na iya baka shi kyauta to amma ita ko matsala ya za a kai ka cikin matsala idan aka kai ka cikin ta an cuta maka saboda abin da ba na jin daɗi ba ba ba zai wadata ba zai na'am da wannan abin ba to za shi kuma kaddarawa ce daga Allah wanda shi ka daga wanda ya ga dama shi ka kaddanta wanda ya ga dama waɗansu abubuwan da suka tafi ko sakamakon yana tahowa ƙarƙashin niyyar ɗan adam yanda misali idan Allah zai kai ka kasuwar daji sai ka kudurta ce daga Allah dan Allah zan kai kasuwar daji ba sai ka ambata da bakin ka ba inna bala malikin niyyati ayyukan daga niyya ne ko da baka ce za ka tafi ba in dai ranka ya kurta maka son daji kai wani ba zai ja kai kai ka dauran don dole ba don haka ka ga ashe nan kana da naka kamisho na niyya to wannan kamishin niyya shine Allah kan saka bayin shi a nan ne su kuma abin da ya zo manzo Allah sai muke cewa rufi'a an ummati al-hadar wal nisyan wa kullu amin al'umma ta an dauke musu abubuwa kamar haka al-hadar abin da aka yi na kuskure ma'ana abin da babu niyya ba da gangan ba don haka ba za a rubuta mutum zunubi a kan wannan abin ba to don haka ashe nan ne mutum zai fahimtar aikin kwarai idan kai niyya sai Allah ya maka ya baka lada aiki na asha idan kai niyya sai Allah ya maka ya baka zunubi me ya kawo haka niyya ta ka tija maka Allah yana cewa a wani wuri la yuwahidukum Allahu billahi fi aymanikum walakin yuwahidukum bima kasabat qulubukum da ma ka zaba ƙulubukun ɗin nan abinda suka tarkuta yi niyya ƙarƙashin da ne Allah ke ba da sakamako ba abinda suka yi ba shine ma'ana aya ba Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci duk abin a gaskiya abinda ba ma gaskiya ba Allah ne ta halicce shi amma abinda an naɓannat ko kuma abinda abba na gaskiya ba Allah bai halicce shi ba illa bil haƙi sai da cancanta ya tare ta abin da bai da iko na yi da bai cancanta shi ba da bai ba ita ita baɗili baɗi ce amma Allah ya halitta shi bil haƙi da cancanta inda bai cancanta ba da bai yi ba shi ko abinda a gaskiya haƙin gaskiya ne kuma Allah ya halicci wannan abin bilhaƙi da cancanta Allah bai halicci bilbani da ɓanna ba wai bai halitta wannan abin da ɓanna ba amma shi Allah shi ya yi abin an da Allah ce bai halicci koyi ba sai gaskiya na'am la kana ma sa'alahu ma'ana to da sai abin da suka faɗi ya zan yana da ma'ana duk abin da ba gaskiya ba Allah bai yi shi ba to shi ya kore da cewa bai yi ba amma abin da Allah ya ce duk abin da asan mai da kasai shi ya halci wannan abin to ai ita ma abin da aka ƙarya da abin da kai kama da shi ai yana da tsakanin sama da ƙasa shi ke da shi ma wannan abin Allah ya shi kamar alhairi da sharri kamar imani da kafirci misalin da aka ba wa kullum ba lalle bane sai kana son abu ko da ba ta son abu kana iya yi nan bisa wata ma'ana kamar yadda Allah subhanahu wata'ala bai son kafirci amma ya harci kafirci saboda gwada isa don haka sai ya ba sakamakon kafirci ga wasu kafirce tun azal Allah ya riga ya kudur cewa haula ilal jannati wala ubali wa haula ilal nari wala ubali tun azal Allah ya riga ya zartar da hukunci waɗannan mutane ɗan aljanna waɗannan mutane ɗan wuta ne shi ne sai aka garwaye su gaba da aka rubuta aka kawo su duniya to idan babu wata mafada sai a danganta zalunci ga Allah to amma sai aka baka dama kai dan adam ta kankin kanka damar da take zaɓin kanka ne to idan ka tashi yin abin kai niyya sai Allah ne maka wanda Allah ya arzuta niyya ta kwarai to ya gode ma Allah shine daga murka kyawun sakamako wanda Allah ya kaddare da mummunan niyya to ya haka nan Allah subhanahu wata'ala ya kaddare da ganin mummunan sakamako amma Allah shi ka talaka kowa
ولكن قال ما خلق ما خلق إلا بالحق أما أجند الله شيء ما خلق ما خلق الله بهلش أبن هلتر إلا بالحق سيري قفشا الحق والباطل أجند أدي دي دي وانا بعد دي ما هو نفسه خلقه الله الله ليه الشيش بالحق دي شنشنتا وهذا ظاهر وانا فرمت يقول هذا قال أبن كمي أن من ذكر في السماوات والأرض جو أبن أكا أما تعمل سمير كفاي والشمس
رانا والقمر جوتا والنجوم جتوراري واختلاف الليل da والنهار sabawar dare da rana ko ko da mayewar dare da rana ga juna والحوادث da fararen abubuwa التي تأتيها ta bi ta kan ba a ruwa wadda wata ka bi ruwa bayan wata لما أن هذه حوادث ai mutum zai gane waɗannan abubuwa farari ne والحوادث لا amma shi تتعلم ko fararren abu labun da hannun mutum duk abin da ka gani an yi to akwai mai ne
ولا بد أن هنالك إلها to don haka ba maka akwai wani ubangiji cananka ko an san shi ko ba a san shi ba ko an gane ko ba a gane ba to lalle abu dai bayyin kai ne dole sai akwai mai yin wannan abin يدبر أمر السماوات mai gudanar da lamarin sammai da ƙasar da abin da ke tsakanin sama da ƙasa وهذا العلم a حق wannan ilimi shi ko gaskiya ne والله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala خلق كل شيء duk abin da ka gani Allah shi ya talicce shi bil haqqi da cancanta والحق هو الحق to Allah shi ne gaskiya ko kuma a abin da an na gaskiya Allah shi ya wannan abin والباطل باطل kuma abin da al-batili abin da ba daidai ba shi ma Allah shi ya talicce shi يا الحق amma والحق Allah yana cewa ja al-haqqu abin da an na gaskiya ya zo wani haka al-batil abin da an na anna wanda ba daidai ba za haka gushewa kai إن الباطل كان ظلما shi da ma al'ada albabil idan gaskiya ta zo sai ta kawo da wancan na albabil ka Allah bai kun kamar ba a taɓa yi ne ba a إنهما يسالون nan da ya yi shahil arif masanin Allah yake ganin abubuwa saɓanin wanda ba masanin Allah ba ويسمع كل كلام yana jin kowace magana min alhaqi daga Allah tabaraka wa ta'ala ويرى كل شيء حق kuma yana ganin komi da komi Allah ne ya wannan abin وهناك كثير في amma akwai wata fitina ma'ana majalisa lil mubtadi ga yan firamaren karatu لا تبيع كلاما in ya ji wata magana يعلم أن هذا zai gano Allah haramun da Allah zai gano cewa lalle wani al'amari daga Allah ne.
إلى اثنين kuma in ya ji wata magana zai gano wannan al'amarin ba kaddara ce daga Allah ba wasu wasi ne iblis ko mai kama da haka to ila imamu junayd an tabar imamu junayd imamu qaifa ما آتيهم ما جرى بينك وبين الله menene karshen abin da ya gudana tsakaninka da Allah قال ƙara sai ya ce نسيني الآن ai mun game yanzu لما كنت qariban min al-qaryati lokacin da na kusa shigowa gari وضربني ya buge ni وقال يا تارك yace ya kai barawo يا قال يا تارك to to wani abin da ya kari yana ganin na yana ganin cewa da ya zo shiga gari sai wasu yara suka ce wan- suka ce mashi barawo suka buge shi to shi yana kallon wannan cewa barawo da bugun da aka yi mashi ba wai yana kallon yaran ne adda wannan dama ta su ba Allah ne ya motsar da bakin su su ce mashi barawo Allah ne ya motsar da hannun su su buge shi don haka su shi ba yaran ya kallo ba mai motsar da yaran shi ya kallo
يا قال يا تارك idan idan mai magana ya ce ya kai ɓarawo وأنت لست kuma بتارك kai ba ɓarawon ba ne فهذا حق to ai wannan kalma wadda ba ɓarawon ba ne tun da ba ɓarawon ba ne kai ai kalmar gaskiya ce الكلمة حق خلقها to الله ai kaga kalmar cewa ɓarawo Allah ne ta halitta wannan kalmar don wani bai iya halitta wannan magana sai Allah والمعنى الذي التي كلمة عليه amma abinda kalmar take ishara gare shi هو to الكريم ai ƙarya ce tun da ba ɓarawon ba ne يا قال مات زيد misali idan aka ce zai biya muku ولم يمت kuma bai mutu ba مات زيد kaga wannan cewa kalmar ma ta zaidun كلمة خلقها الله kalma ce wanda Allah ya halitta ta a bakin wanda yake zai ya mutu alhali zai bai mutu ba حق وقعت a haƙƙun kalma ce ta gaskiya da ta afku wal karim amma abin da ƙarya inda ma huwa ma'anar kalmati ma'anar kalmar ita a ƙarya shine a rashin mutuwar zai mutum da bai mutu ba an kace ya mutu لا نفس الكلمة ba wai ainihin ita kalmar ba ma'anar ta ita abba gaskiya ba كل كلام dukkan magana alama ruwa haƙƙun in an ji haka kenan duk magana gaskiya ce ولكن المعنى amma abin da an ma'ana ربما كان sau da yawa yake zama gaskiya وربما ka da gaira haƙin kuma ke zan ba gaskiya ba وكل شيء حق duk aikin da ya gani haƙin gaskiya ne لأنه لو don wanda ya haƙu wallahu ما don كان.
inda bai talita aikin ba da aikin bai ka- bai tabbata ba الله تبارك وتعالى Allah ta baraka wa ta'ala ذكر أنه ما خلق السماوات والأرض shi dai Allah ya ce da halittu san mai da sai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa illa bil haqqi sai da cancanta kuma sai da gaskiya والمشاهدين يرون شيئا duk ko masu masu ganin abu ya rauna shay'a suna ganin wani abu fauka hawa saman wannan wa'adin musamman wai akan faɗi kalma kuma sai a ga wata ma'ana ba ta wannan wadda an ka ambata ba to ala ayi halin idan kalma ta zo kuma ma'ana ta zai- ta zama daidai ma'ana a daidai ta haɗi daidai to ta zama gaskiya da ita da ma'anarta idan kuma kalma ta zo daidai ba daidai da ma'anarta ba to ita kalmar gaskiya ce da inda ba gaskiya ba ce Allah bai talita ta ba amma tun da Allah ya talita ita kalmar gaskiya ce amma ma'anar kalmar to ita an ba gaskiya ba wa ajalan musamman kuma duk abin da gani an mashi mutta wanda aka ambata zai kare wallazi da kafaru wanda suka kafice amma unziru ga abin da ake musu gargadi mu nuna suna bijire ma abin da ake gargadi gare su
قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو طارة من علم إن كنتم صادقين Kuna ra'aytum. a rayatun ai ku ba ni labarin ma ta kuna abinda kuka bauta min duni lahi na wani Allah a rumi ma ba halku shi su gumaka da kuke bauta wani Allah ku gwada min abinda gumaka sun ka tarifta min Allah a bayan kasa la shay'a amsa ba abinda gunki ka iya yi am lahu shirkun shin ko kuna da wani wattarayya tun samawati a cikin tarifta mai ma Allah tare da Allah in haka ne ituni bi kitabin to ku zo min da littafin munzal abun saukarwa min kibale haza da yake jihar wannan bangaren cewa kun yi tarayya da Allah a cikin tarihi sammai ko a wanda ke cikin sammai au asaratin ko ko wasu alamu wasu guraru min ilimin da an ka sano al'insan ɗan adam in ya faɗi wata magana haka ne mai ba da hujja zai kawo hujja minan nakali na abin da ya cirato ko ko abin da hankali ka iya bayarwa to ku masu bauta ku masu bauta ba kuma ka ba ku da dalili na akali ko na kali kun da a wacewa akwai akwai wani Allah shine gunki to amma hankali bai karban haka don shi Allah mai samarwa mai talittawa makaɗaici ne bil ijabi samarwa don da Allah yana da abokin tarayya a cikin yin abu sai wannan Allah guda ce za a yi wannan guda ce ba a yi to tsakanin ba a yi da za a yi kaga dole a samu matsala wanda ya rinjayi guda cikin wanda ya ce za a yi da wanda ya ce ba a yi to wanda na shi ya tabbata shi ne Allah gaskiya wancan da na shi ya tabbata bai san Allah ba to idan aiki ya tabbata to mai yin aiki shi ne makaɗaici kuma shi ne mai aiki shi ne Allah shi hankali yudi yana hankali yana ba da annal mumar da bil ijab wanda ya kaɗai fi samowa shi ne ya cancanci ya kaɗai da cewa a bauta mishi to ku bar abin da kuka kira to na ilimi ko kuma wata madogara ku bar da littafin wannan zarin da aka saukar kamar da aka saukar da littafin Allah gabanin wannan alƙur'ani da zai tabbaci akwai wani Allah ba Allah gaskiya ba amma yanzu wannan ba za a samu haka ba don babu Allah da ba Allah ba ko ko awon sauƙin gurbi ma ko a yake ilahin gani gari lahi wanda ka nuna akwai samuwar wani Allah ba Allah gaskiya ba ai ba za samu wata alama ba ba za samu wani dalili a kaliyan na hankali da hankali da kama ba dalilan na kaliyan ko kuma wata hujja za a kuma dalili da ita asar kuma babu wata alama yujadu yu'ayyidu da zai karba mata a abin da ke da awami da shi na cewa wai akwai abokin tarayya billahi da Allah in kuntum sadiqina har in kun zan masu gaskiya cikin cewa gunki abin ya cancanci a rashin bauta to ku kawo wata alama hujja ko akali ko naƙali ko wata alama ta gurabu wadda ka nuna kamar yadda masu yan yan yan yan zagorobi ka cewa wai duk inda aka samu tebur akwai wata dabba wadda ka mutuwa wai wadda ita ce ka naso in ta rike ta zuwa ne ta yi ƙasa shi kenan ta yi ta tsaye har ta samar da abu kaza to wannan wannan irin wa wannan din to a samu irin wannan hujja za a ce ga inda aka samu ta
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومن يضل الله تعالى هذا بار ولا أضل من يتشى من من يكون من دون الله ما يدعو أكوي ولن الله آه، من لا يستجيب له wanda idan aka roƙe shi ba zai amsa ba in aka ce ana roƙon ruwa da duki bai bawa ana roƙon lafiya bai bawa ana roƙon kawo da matsala bai iya yi ila yawmin qiyamati har zuwa ranar alkiyama gunki ba zai samu an samu kira ne ba wa hum asnamu sunne gumuka ta'buduna alihatan ku ka ne kuna bauta da gumuka idza da'awtumuhum la tajibuna in ko roƙe ku ba su jan bukata wa hum an du'a'ihim gafiluna kuma su gumuka gafiluna sun kau da kai ai musakina miskinai ne ba su da kunne ba su da baki ba su ji kuma ba su gani kuma ba su motsa komi don haka gadi nuna suna marabkara an du'a'ihim daga addu'an mai addu'a gare su ai lam ya'lamu annakum abattumu hafili gumuka ba san wani mai bauta yana bauta gare shi ba
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين wai za mu shirin nasu Allah ce ranar da aka tarar da annasu mutane gaba ɗai mutum da aljan da dabbobi da komi da kowa kanu lahum ada'a su kafirai sai san makiya ga gumuka ba su ma san a danganta alaka tsakanin su da gumaka kan lahum ada'a su za abokan gaba idza ja'a yawmul qiyamati al-qiyama ta zo al-asnamu tu'adi abidiha gumuka suna gaba da mai bauta musu li'annahum sababu don su za su zama mafari fi duhurihim nara a cikin shiga su wuta don Allah na cewa antum a waɗanda ka bauta ma gumuka hasbu jahannama za a je wa wutar jahannama da su da masu bauta ma su gumukan to kaga mai bauta ma gunki ya zama sanadin shigar gunki wuta idan gunki na ice ne ko na zinari ne ko na bakin kare ko manani ne tunda Allah ya alƙawarta da gunki da mai bautar gunki za a je wa su wuta sun zama sanadin shigar wannan dutse cikin wuta in dutsen ne ko kuma in zinari ne ko azurfa ko kuma ice an mai sanadin shiga wuta madawwamiya don kullum shi wannan gunkin shi ne za a busa ma rai a ce to ga za a busa mashi rai a zannar da shi yana azabtar da mai bauta mashi to shi Allah ce wa kanu bi ibadatin kafirina su masu bauta ma gumuka gumukan sai zan masu mutuncewa ga bautan masu bauta masu ya ƙuru da suna cewa ma abaduna ai ba su bauta mana ba kansu da ɗai aw la ilma lana ko ko ba musamma suna bauta mana ba
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين wa idza tla alaihim ayatuna ahlu makkah mutanen makka idza tla alaihim ayatuna duk sai aka karanta musu ayatuna ayu bayyinatin mabayyana zahiratin mabayyana qala ladina kafaru masu kafir cewa qalu lil haqqi sai cewa abinda a gaskiya shi ne alqur'ani lamma ja amsa da qur'ani yazo hadha sirrun ai shi wannan lalle sihiri ne abinda ake kira sihiri abin da ya yi ƙarfin hukuncin ɗan adam ma'ana ɗan uwan mu'jiza ne illa ita mu'jiza da izinin Allah a cikinta da gudanarwa ta Allah cikinta shi ko sihiri abu ne na ƙarya wanda ya hito daga hannun kafirai ko ko daga hannun aljanu ba kuma da izinin Allah ba da yarda Allah ba illa Allah ya kaddai gudanar sihiri ga mai sihiri bisa jarabtawa ta Allah don mai sihiri ya game da mummunan sakamako shi ta kuma mu'jiza kishiyar sihiri tana gudana ga hannun annabawa sannan idan an kwanta tsakanin mu'jiza da sihiri shi mu'jiza ita mu'jiza ita karin jaye don wannan gaskiya ce ita ko wannan ƙarya wannan daga Allah ce wannan kuma daga aljanni to Allah subhanahu wata'ala ce sai su ce haza shi wannan qur'ani sihirin sihiri ne mubinin wanda yake mabayyani أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تصيبون فيه فكيف به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
an din nan ma'ana bal su ne kafirai ya kuluna suna cewa ibtare qur'ana shi annabi shine ya kirkiro alqur'ani to saboda kada a danganta wannan kalma Allah subhanahu wata'ala bai bari annabi ko rubutawa da hannu na yayi ba rubutun da ya taba yi rubutu guda ne shine a duniya rubutun da ya guda tallintal lokacin da aka zo aka yi jayayya tsakanin shi da mutanen wani sulhun hudaybiya wannan sai ali ya rubuta هذا ما صالح به محمد رسول الله أهل مكة wannan shine abin da Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi safanci tsakanin shi da mutanen Makka sai shi sahal ya ce a'a idan mun yarda da rasulullahi ne ai ba za mu yarda shi ba sai ka goge muhammadu rasulullahi ba mu yarda da rasulullahi ba ne don mun yarda da rasulullahi ne lalle ba za mu yarda da manzon Allah to shi ne sai annabi ya ce ali ka goge rasulullahi ni manzon Allah ne ko da ba sai da ni manzon Allah ba ne sai bi ali ya ce wallahi ba ya goge rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki biro ya dauki alƙalami ya goge rasulullahi din da suka ba su kana to wannan shi a ɗayan rubutun da manzo Allah sallallahu alaihi zama ne duniya da haka manzo Allah sallallahu bai taba rubutawa ba bai taba karatu ga wani ba don haka shi rashin rubutun shi ake kira ummi ba uwa don mutumin da ake kira ummi wanda bai taba karatu ba ko bai taba karantarwa ba bai taba karatu ba bai taba rubutawa ba shi ake kira ummi to duk wani mutum ya aka ce mai ummi an zage shi amma shi annabi mu'jiza ce gare shi a ce mishi ummi ba uwa wanda bai taɓa karatu ga kowa ba amma kuma ya zo da ilimin da ya gagari mutanen duniya da lahiya to don haka shi mu'jiza ne gare shi shi ko wani an ce mai ummi an zage shi don yanzu a ce mutum bai taɓa zuwa makaranta ba har Allah ya kaddare mutu to an mai mugun zagi bai zo makarantar boko ba bai zo arabiya kaga an an kewa an ce maka jahili baka san komai ba shi ko matsalar jahilci ko bai shi bai da a danganta shi gare shi ba amfin nan ni mana an ya ƙulu na bar ya ƙulu suna cewa ibtarehu shi annabi shi ya kirkiri alƙur'ani ƙur'ani kulka ce masu in ibtare tuhu idan ni na kirkiro alƙur'ani fala tamliku na li min Allah shay'an ba ku iya mallakar wani abu tsakanin ni da Allah min azabi na azaban nayi ƙarya na danganta da Allah ai ya faɗa da nuna ba ku da iko alaƙar ihi bisa tun kuɗi mummunan sakamakon yin ƙare da na danganta ma Allah kuwa alam Allah shi ne masani da ma ku fi nuna fi game da abin da kuke kwarara ciki ta ƙulu da fil ƙur'ani na abin da kuka haɗi ku ce sihiri ne bokanci ne ƙarya ce da sauransu ka sai billahi shahida Allah ya iso zaman shahidan mai shaida bai ni wa bai naku tsakanin ni da ku wa huwal gafuru Allah shine mai yawan gafara liman taba ga mai tuba arrahim shine mai jinkai ga wanda ya tuba
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل لهم يا رسول الله كفتا مكافرا مكتبة ما كنت بدعا ni muhammadu manzan warau ba mina rasuli ga manzanni ai lasta awwal rasulin ba ni ne farkon manzo ba a rasulun risalati manzon manzanta laisa bid'ata banzan kirkirau ba innal anbiya asabaquni akwai annabawa da suka riga ni zuwa wa ma adari ni ba ni da masaniya ma yuqalbi wa za'a da ni wala bikum koku ai la ilma ma yuqalbi ban sabar za a yi da ni ba wala bikum ban sabar za a yi ku fi duniya a nan duniya a uradu min baladi za a kore ni daga gari na an mutu da ko za a kashe ni amma ku sai da an biya kamar da aka yi da annabawa so gabace ni an turmona an tumbin jari an turmo da an ko ku za a jehe ku bil hijab kamar da aka mutanen annabi lutu an yuhsabu bikum ko ko za a bude kasa a kista kasa da ku kalmu kasbi na kaulakum kamar da wasu ku sun kare ta Allah ko ku sun kare ta ayoyin Allah aka gama su mummunan sakamako aka yi girgiza kasa suka shige cikin kasa la adri ban san wannan amsa ba ذكر كثير من المنافقين بهذه الآية wannan aya cewa ma albi ma yuqalbi wa la bikum wannan kalma ta fa maiwaita daga cikin minahikai sun yi ridda saboda wannan aya annan nabiya أن النبي لما لم يعرف كيف معاده a suna cewa to tun da shi muhammadu bai san makoma sai ba فكيف نعلم to mu ko ina makoma mu فارتدوا sai suka yi yadda ولكن لم يعلموا amma ba su san ba a nan da ake nufi ba a nan والله تبارك وتعالى shi Allah tabaraka wata'ala علمهم بعد ذلك bayan faɗin wannan kalma shi Allah ya sanar da annabi علم الأولين ilimin mutanen farko wal akhirin da mutanen ƙarshe وزاد عليه har da wani abu daban wanda ma ya wanda ma ya wuce haka sannan da yake daga cikin ma'anoni ma'ana ta biyu malaman sun ce ihami ne ma'ana ihami iza mai wawa a iza iza iza iza wawa kwai cewa tun da an kira mu zuwa ga Allah su yi imani ba su yi ba shikenan sai aka ce to ma ma alli ma yu'albi wala bikum sai a ce ah to kenan shi ma Muhammad ma bai sama koma ta ba kamar yadda mina kai suka yi ridda akan wannan kalmar to ma'ana ka kira mutum bai san makoma ba a- a- ka kira mutum zuwa ga shirya bai amsa ba kuma ka yanke cewa ba zai amsa ba to shi ke sai ka mayar mayar amsa shi wai kai wani mai an makomaka sha'ani ban san makomata ba kalmar cewa baka san makomarka ba baka san makoma kai ba kana nuhin da tsene kan mai koko bakan magana ba kana nuhin baka san makomar ba ai alqur'ani ya zo da bayani wanda zai aikata aiki na kwarai sakamako na gidan aljanna wanda aikata aiki na kafirci sakamako na gidan wuta ashe bayani ya riga ya gama sannan bayani ya zo waɗanda halaku amalan salihan wa ahar sayyi'an so aikata aiki na kwarai so aikata aiki na asha su ko za a yi hisabi a ware in aka yi hisabi aka ware aikin kwarai a ajin shi nan gehe na banza a aikan da gehe idan aka gama hisabi sai a auna in na kwarai ya rinjaya shikenan a wuce aljanna idan na- na banza ya rinjaya a kai mutum wuta a labarta shi idan aka labarta shi sannan ya hito ya koma shiga shiga cikin aljanna tunda ya riga ya yi imani ya mutu imani don haka bayani na komi alƙur'anin ya yi to iske wannan aya in ta zo da irin wannan bayani ma adri ma yuqul bi waladukum ta ce ihani ne ma'ana idan mai kartu ruwa ne ba wai dan shi annabi ta makoma sai ba wa'anda ma kuke masu imani Allah yana gwada musu makoma ina ka ni ba ni din illa ma yuha ilayya sai abinda aka aiko zuwa gare ni magana kenan ta farko ta biyu magana ta uku shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kullum yana mai da ilimin komi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ilimin komi yana mai da shi ga Allah hatta sai Allah ya ce wa Allah maka malam ta kunta alam Allah yana sanar da kai abin da baka sani ba misali an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a bari sai wahayi ya zo don haka sau da yawa ana tambaya ta sai ce sai wahayi ya zo to koda ya san abin in Allah bai izinin ya ambata ba zai ambata sai sanda aka yi mishi izini ya faɗi sannan ya faɗi wai ita ka'idar annabawa tsakanin da ubangiji subhanahu wata'ala
وهذا دليل wannan hujja ce أنه لا يتبع شيئا cewa annabi bai kirkiro wani abu كل ما أتاه فوحي abin da ya zo ga annabi ko wahayi wahayi ne min Allah daga Allah tabaraka wata'ala لولا هذا الوحي ba don wannan wahayi ba ما قلت شيئا ma a raba shan da bai san komi ba هذا لا ينافي kenan wannan ba zai kore bai kore cewa annabi an sanar da shi komi tun da misali yanzu misali daga cikin abin da aka ba da misali da shi har gobe misali akwai masu ilimin ramli masu ilimin taurari ai sukan faɗi kalma kuma ta tabbata to kuma manzala sa kuma ya ce duk mutumin da ya gasgata doka ko ya gasgata wanda ke mabugin ƙasa mai ramli ko mai kama da haka duk mutumin da ya gasgata su ba ruwan annabi da shi ba ruwan shi da annabi ma'ana sun raba layi to amma tambaya abin da suka faɗin nan kuma sun haɗi ya zama to ya za a kenan to don haka a'a malamai sai suka yi tafsiri suka ce wanda ya ga wani abu wanda aka ambata ya ce wannan abin Allah ne ya sanar da shi to in aka danganta sanarwa daga Allah an barzanta amma idan mutum ya danganta wannan sani na ramli ko taurari ko mai kama da haka zuwa ilimi ne na shi ba Allah ne ya sanar da shi ba to wannan mutum ya yi ridda to kaga ashe kenan ko wani abu yana buƙatar a danganta su inda ya kamata wa ma'ana ni ba zama illa nazirin face mai gargaɗi mubinin wanda yake mabayyani
ورأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين wani ra'aytun Allah subhanahu wa ta'ala ce ara'aytun ku ba ni labarin in kana alquran in shi wannan alqur'ani ya zama min indillahi daga Allah wa kafartum alwawu lil hali alhali ku ko kafartum bihi kuma kun kafirce ma alqur'ani ba ku gaggata shi ba jumlatun haliyatun wannan jumla ce haliya alhali na farko alqur'ani ya tabbata daga Allah hali na biyu ku ko kun kafirce ma alqur'ani والهن شاهد ثم أكثر هم يشهدوا من بني إسرائيل أكبير بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام إلى عبد الله بن سلام إلى ثم آرون بن جبل إلى ثم أبي بن كعب وأن بك يهودا وأن سنك مسلمتا فإذا بك فأكثر هم يشهدوا لك تكنسي على مثله بسئل حكا فآمن يا إيماني واستكبرتم كوكو في جرمان كي إن الله shi Allah la ya hadi qawmal zalimina bai ba sakamakon gidan aljanna ga mutane azzalumai hadhihi ayatu ita wannan aya ta faka a garin Madina والسورة amma ita jumla sura makiyya ce لأن عبد الله بن سلام ya Abdullahi dan salam كان يقيم رسول ya الله mutunta ya mutunta a Madina لما جاء رسول wannan shi ma yana daga- yana daga cikin bayanan ilimi na gaba wanda alkur'ani ke ba da labarin cewa zai zo kuma abin ya tabbata tunda cewa a ulin kana in kana in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila sai da aka saukar da wannan aya daga cikin su din basu musulunta ba sai ba an zo madina waɗannan masu yahudanci sun ga musulunta tsaya waɗanda suke kaso wasu daga cikin yahuda suka musulunta to kaga alqur'ani ya ba labarin abinda ba a yi ba wanda zai zo nan gaba kamar musulunci Allah ya salam bai zam- bai tabbata sai madina
لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم lamma da rasul lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo
ذهب إليه sai Allah ibn salam ya tayi wurin shi yawmin ah, في أول يوم من هجرته farkon ranar da ya zo ya hijira وقال wa kala yace إن رأيت منهم آية to kada bai ta sai ce in na ga wata alama umin bihi ko annin bihi zan gaskata shi فلما نظرت ma'ana ita ko kishe ta in ban ga aya ba ban ga alama da misalin ba zan gargata na falan ma nazara da ya riga annabi sallallahu alaihi wasallam
تشهد sai ya sai ya ga wannan ayar da ya sani قال أشهد أن sai ya ce لا ashhadu an la إله إلا ilaha illallah lalle na shaida kai annabin Allah الله وأشهد أن محمدا رسول na shaida Allah macancance a bauta mishi ne ba macancance a mishi bauta sai Allah kuma kai annabin Allah annabin Allah قيل له sai aka ce mashi قلت إنك تطلب آية kana neman aya wata aya wata aya ka gani قال ƙara sai ya ce وجهه كفاني آية wallahi fuskar shi ɗaya da na gani ta ishe ni alama هذا ليس وجهي كذلك wannan hulka ta wannan mutum ba hulkar makareci ba ce da na ga makareci hulka ta ɗaya za ta kanin sanin cewa wani makareci ne وقال wakala ya ce لما رأيته a rautu عرفته lokacin da ga muhammadu na gane shi shi annabin allah أشد من معرفته ولدي ne kuma yadda na san annabi muhammadu na gane annabi muhammadu manzo allah ne na yi sani ne bisa ga ɗan da na harwa a cikina يعرف يعرفونه كما يعرف allah ne ya ce ya arifunahu kama ya arifuna abnahum ayyar yahudawa ahlul kitab sun san annabi muhammadu irin yadda suka san ƴaƴansu قال عرفته أكثر من mun ma'arifa fili ibni sai ya ce to ni na san annabi muhammad annabi allah ne fiye da yadda na san ɗana don na san tarihin annabi muhammadu zai yadda duk yake ma'ana za a haife shi a ƙasar makka ya yi hijira a koro shi ya dawo madina ya zauna ya gwagwarmaya zai yaƙi kaza tun lokacin yaƙin bai yi ba za a yi kaza za a yi kaza duk ina da masaniya cikin tarihi amma ɗana babu wannan tarihin gare ni a rubuce wanda zan tabbatar amma na muhammad ina tarihi don haka tun na san annabi muhammadu yadda na san ɗana لأن ابني don ɗana لم أدري هل قامت قامت لي أمه أم لا ban da masaniya shin mahaifiya sai ta haɗince ta ta haɗu da wani mutum wanda ta samo da aka danganta mini ko ko ba hakan ba وهذا لما رأيته amma shi wannan lokacin da na gane shi لم يدرك أنه ruwan makuru sai gano cewa shi ne wanda aka aiko a cikin tabbatawa
لم يتقيم هذا الرجل شهادة to shi ne Allah ka cewa waɗannan mutane eh wannan mutum wanda da can suna cewa babu wani malami masanin attaura masanin linjila irin Abdullahi bin Sulaim to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo ya gane ya tabbatar da cewa annabi Allah ne ya yi imani sai suka ce ai makareci ne ai ba shi bane kaza da kaza suka yi walwal shaida sun kasanta shi
وقال سعد بن عبد shi da sai الوهاب Allah ya ce wannan mutum da ya ƙi imani to shaida sai ba su isan musu ba ta ta biyu kasu ya ce ma ra'ayi shaida ماشيا يمشي على الأرض ban taɓa ganin mai tafiya a bayan ƙasa ba والرسول يقول إنه من آل الجنة wanda al- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani dan aljanna ne غير عبد الله sai Abdullahi bin Sulami Abdullahi dan Sulami dai wanda na gani a tafiya a bayan ƙasa ce wanda mutum dan aljanna ne in ji shi sabu dan abi waqas وهذا amma هذا dai shi tashi ruwaya ce kenan akwai waɗanda manzo akwai waɗanda manzo Allah ta zama a ya lullube da bargo ya ce Allah waɗannan mutane na lullube su Allah yana ne kare su ka kare su ka shiga wuta to kuma an tabbatar ma da annabi haka sannan manzo Allah ta zama ya ce ma mutanen ahlul badr waɗannan ɗari uku da goma sha uku Allah yana cewa a manzo Allah ta zama ya ce wa ma yudrika la alla la hasala ala ahlul badr faƙalar abu ma shi to shin ko kun san Allah ya kalli mutanen nan ɗari uku da goma sha uku da suka zo yakin badar Allah ya ce ku tai ku aikata duk abin da kun ga dama aljanna a makomaku sannan waɗansu kuma waɗannan su ma ahli bayatul luwan waɗanda aka yi mubaya'a ranar sulhun hudaybiya wancan wanda aka yi jejeniya to wannan rana waɗanda suka yi mubaya'a da annabi suka ce to tun da an zo za a yi sasanci an tura sayyidi usman ya zo ya sasanci da mutanen maka shida mu za mu zo mu aikin umra sun rike shi sun kashe to wallahi ko da lahiya ko ba lahiya sai mun shiga cikin garin makka to shi ke da sai manzo Allah zanna gindin itaciya aka zo duk wanda ya da ya sai da rayuwa sai to ya zo ya wa annabin baya to waɗannan waɗanda sun kai mu annabin baya akan za a shiga ko ke ko buɗe ko lalama ko ba lalama za a shiga makka to waɗanda suka wa annabin baya su ma duk Allah ya ce su ma duk ɗan aljanna ne Allah na cewa innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah waɗannan suka yi ma mubaya'a cewa za a shiga makka ko ta halin a'a da bayan sulhi ya biyo to waɗannan mutane yadun lahi fauka aidihim aljanna ta Allah ta tabbata ga hannunsu wasu malamai suka ce yarda Allah ta tabbata gare su to idan an ce yarda Allah ta tabbata gare su shi ma duk idan duk guda ce don in Allah ya ce ya yarda da kai to kuma Allah ba zai ja yarda sai gare ka ba don inna Allah la yuhibbul mi'ada Allah bai saba alƙawari sannan Allah na ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waɗannan mutane duka suna daga cikin jumlar suna bisa bayan ƙasa tun suna duniya Allah ya tabbatar da 'yan aljanna ne wasu kuma annabi ya musu addu'a ya roƙi Allah an ce an ba shi su ma duka 'yan aljanna ne kuma a bayan ƙasa don haka akwai 'yan aljanna inda Allah ya tabbatar amma shi sa dan abiwa kafin wanda ya gani da ido ne ya ce bai ga wani mutum mai tafiya a bayan ƙasa ba wanda annabi ya nuna shi ce wannan dan aljanna ne in ba Abdullahi dan Salam ba
صدق الله العظيم
gafar malam da fatan ka sha ruwa lafiya sai ce malam ni ce nake wasifa da sai na kwana uku ban yi ba da malam zan ranka ne ko ko zan je a sabon sabon
cewa abu a tafiye to shi ne ba guda a ƙara yi ta za ko ba ne wata ci ko ko na ƙara ta gani ko a za ko ba ne wata ci to haka ne a wati a ranka
za ku kuma da yana neman mafita game da sha'anin mawudu a takaice dai yana da yana da a takaice yana magana yana magana zuwa mawuludi a wajen da muke zama sai nake cewa ina son in je mauludin da kuma ga sha'anin da ake ciki na karanta a muhammadu sai wani da wanda mutu da wani da shi yake cewa rawa an da kanka da abin da an da ne ba za ku yi kamala ina neman kuma karo ne ni ka yaya kulle
to a cikin wannan ba mu da ko da yake har kan mafi da mun kare yana da ne to haka mutum ya hanzo kalmomi masu kama da haka to kamar mai da hannun abubuwa ne har kullum ana faɗi yin mawuki godiya ce ga Allah da ya ba da abin Muhammad idan kuma wani tsarin bawa ne ga Allah ai a garin ku ana cewa an karrama wani saboda ya yi auka da jirgin ba to idan dai ana cewa an karrama wani wani bai buɗe ba ke ce ba a yi ba to duk duniya ba wanda cancanci a karrama shi ke a da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don wani tsarin da an karrama saboda ya yi auka ba to wannan abin kaza da ya yi wani abu ne da ke daɗin duniya ba na da daɗin lafiya amma kuma a shekaru ne ba to ga wata zama da hanyar cewa a kullum ya ruru da janatar ya maka ba ko ya zan kwaje ne ya ce wanda sabai ta ce wani ya ba ya rubuta ba wani ne za ce zai a zai ce ba da gaba ta tsanar da zama ce man a ɗa'ani da har da kuma a tsarin makara ba duk mutumin da ya yi to a jan abu ko ba dai to dole ku ga annabi Muhammad ko ko ku ce aljanna wanda annabi ya ba da je ka ga aljanna ya ba da je ka ga aljanna ka zauna kana gode ma Allah duk da shi ba da ba shi wannan to ai ko in dai ba ko shi ne kan da ka da abin duniya to da ko shi ne kan da ka ka ka ka wanda suka riya suna shiga a cikin su magalona don haka mai da hannu a gobe da baya don an samu sauƙin matsaloli da fahimta da al'umma wannan kalma da kamata ana mai da don kada mai da hannu a gobe baya don maliki ya yi godiya daga Allah ya bamu abin Muhammad a takaice sai kuma bawa Allah ne godiya daga Allah in dai garin ku ana karrama wani akan ya yi abu kaza ga haka duniya kadai balle ga haka lafiya to a sai ya aka kama da wani bawan Allah da wani tarihi ne balle da matsala kuma an san ma ya yi da mutum alamin annabi mu ai ko ka sai don zaman karama ala ala kullu ma fi rabba to abin da Allah ya ji sunan ka har kuma ana yin ta to ya ga da sama ya san Muhammad da tarihi ko ba ko da wata ba to ya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam na da rasulullahi don idan za a daga rahama ne gare kayata to shi ke ne to ai tare da ke cikin wannan samu da mu sai ya zama ba ne
Amin.
Amin. Allah ka zama kafin kowa a Najeriya. Amin. A zarka wata rana, a zarka da Kur'ani. Amin. A zarka da wata. Amin. A zarka da wata. A wata na rauna wa cikin alaina da ta zama wasu alaina. Amin. Daga na wani hannun da ma za a tsawa a kan da shi ruwa ko a tsawa. Amin. A hannun an jaure ya wasu da alaƙar su ne. Amin.
آمين يا رب العالمين فاتحة لصلاة الفاتح نعم صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين
اللهم نسألك من شاء الله آمين آمين
آمين يا رب العالمين